صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله جل جلاله أحد تعالى شعنه وتقدست أسماعه ومحمد محبوبه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا حب الإله وخله سر الشهادة اسمه فالأنبياء إخوانه سلوا جميعا خلفه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد بالإيجاد والإعدام الذي شرف الكون بولادة خير الأنام وأبرز الوجود من العدم بظهور الأت سيد الرسل الكرام من فضله الله تعالى على الملائكة والأنبياء وأعلى مقامه فوق كل مقام وتولاه وعصمه وجعله للأولين مبدأ وللآخرين كتام والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الذي هو أكمل المرام أبدل كل من صلى وزكى وحج وصام الذي أسرى به الله تعالى إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام وعلى آله الطيبين الطاهرين ذوي المزايا الإزام وأصحابه الهداة المهتدين القادات الأعلام والتابعين وتابعيهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام حق قدره ومقداره العظيم أما بعد يوانا مسلمي ما سورارمو maza da mata manya da yara ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية الحمد لله بركة مو da yau barkan mu da wannan lokaci barkan mu da wannan dare mai albarka ina taya yan uwa baki ɗaya musulmi farin ciki da murnan shiganmu wannan wata mai girma wata mai alfarma wata mai yawan albarka wanda ake kiransa shaharullahi al-asammi ko kuma shaharul lahil asabbi ko kuma shaharul fardi ko shaharul mutahhar ana kiransa shaharul sabiq ko kuma shaharul mazlum laraba suna kiransa rajabu mudar duk mutumin da ya zalunci wani sannan wannan wani ɗin bai mutu ba ya riski watan rajab to wanda ya zalunce shi yana da hankali ba zai iya bacci ba domin duk addu'ar da aka tafka ta a cikin wannan wata na Rajab, to sunanta yanke, babu kuskure. A wannan wata wata ne wanda yake tun kafin zuwan Musulunci, larabawa suna girmama shi da Musulunci ya zo, sai aka ga ya girmama shi kuma ya ƙara kafa larabawa da sauran musulmi baki ɗaya akan girmama shi, ya kwashe ƙazantar da aka yaɓa masa na bautar wani Allah a ciki. wannan wata watan Rajab wanda a cikin watanni guda hudu masu alfarma yana matsayin kamar gausi ne ko jami'i ko fardi shi Rajab watanni masu alfarma a sunna guda hudu ne Zulƙida, Zulhijja Almuharram Rajabul fardi wato shi wannan wata watan Rajab wanda muka shiga dinnan shine kamar makaɗaici a cikin waɗannan watanni guda hudu. Su watannin hudun kai ka ci a ƙaɗabul arba'ati ne, shi kuma Rajab shi ne gausinsu, shi ne dalilin da ya sa mafi yawancin dukkan waliyai da salihai da malamai da tsarkakan bayi mafi yawancinsu ake haihuwarsu a cikin shi. Hatta Amirul Mu'minina الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وجزاه الله عنا كل خير أن haife shi ne. a cikin wannan wata na Rajab a cikin Ka'aba ranar Juma'a aka haifi Sayyidina Ali karramallahu jawar radiyallahu ta'ala anhu ranar Juma'a daren sha uku ga watan Rajab lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara ashirin da takwas an haifi Sayyidina Ali kafin annabta da shekara goma sha biyu kenan sannan shi ma al-Imam Muhammad al-Baqir Abu Ja'far alaihi salam an haife shi ne ranar juma'a da safe a cikin wannan wata na rajab hijira tana da shekara hamsin da bakwai da yawa manya-manyan bayin allah ana haihuwarsu ne a cikin wannan wata saboda alfarmarsa maulana shekul islami wa sa'adatul anam a shekha alhaji ibrahim niyas radiyallahu ta'ala an wardahu annabi amin an haife shi ne a cikin wannan wata na rajab sha biyar ga wata ranar alhamis bayan sallar la'asar hakanan maulana shekh ahmad ali abul fatih radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu annabi amin haka shi ma a cikin wannan wata na rajab da yawa daga cikin shehunanmu da sauran malamai bayan allah salihai an haife su ne a cikin wannan wata na rajab kuma ko babu komai a cikinsa ne manzala sallallahu alaihi sallama ya ɗaura wa ɗiyarsa sayyidatu nisa'il alamina fadimatu zahra alaihi salam aure da babu madinatul ilmi asadullahi galib ali ibn abi talib karramallahu wajahu wa radiyallahu ta'ala anhu alaihi salam kuma a cikin wannan wata na rajab ne aka juyar da alƙibla daga masallacin qudus baitul miqdisi aka mai da alƙibla zuwa Ka'aba. Da idan musulmi za su yi sallah inda Yahuda suke kallo, Kudus kenan, mu ma musulmi nan muke kallo. To a cikin wannan wata na Rajab aka juyo da alƙibla daga barin masallacin Kudus zuwa masallacin Ka'aba. Kuma a lokacin ana sallar la'asar aka juyo da alƙiblar. Shi yasa akwai isharu masu yawa a cikin duk wani waliyin da kaga an haife shi a cikin watan rajab bayan sallar la'asar to akwai maganganu masu girma da yawa a bayan wannan ana so duk wani mumini ranar farko da watan rajab ya kama ya ce bismillahirrahmanirrahim allahumma ya man yamliku hawa'ijas sa'ilin wa ya'lamu damiras samitin likulli mas'alatin minka sam'un hadirun wa jawabun atid اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة فأسألك أن تسلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأن تقضي هوائجي الدنيوية والأخروية wannan shi ne abin da ake so ka karanta ranar farkon kamawar watan rajab kuma ana son azumi ana son nafulfili yawan sadaka wanda ba zai iya yin azumi ba idan watan rajab ya kama ana so kullum ya sadaka da naira ɗari kullum in yana da hali kenan idan kuma bai da hali to kullum ya sadaka da abinci ko da loma ɗaya ko da cikin abincinsa ne ya cire loma ɗaya ya ba almajiri in dai watan rajab ya kama ana so a yi haka ɗin sannan wanda ba zai iya yin azumi ba kuma bai da abin da zai bayar da shi sadaka to ana so kullum ya dinga karanta wannan addu'a ƙafa ɗari, Subhanal ilahil jalil, Subhana mallayan bagid tasbihu illa lahu, Subhanal a'azzil akrami, Subhana mallabisal izza wa huwa lahu ahalun, abinda ake so mutum ya karanta ɗari kenan. Akwai falala mai girma mai yawa a ciki, sannan kuma idan da hali ana so bawa ya riƙa ziyara a cikin wannan wata ranar farko ranar da watan rajab ya kama ana so bawa ya kokari ya je ziyarci wani sharifi jikan manzala sallallahu sallama ko wani wali mai taimakon addinin manzala sallallahu sallama ko wani malami mai hidimtawa addinin Allah ko kuma wani ɗan uwa na zumunci wanda ya riƙe Allah da annabi sallallahu alaihi sallama farkon kamawar rajab ana so a yi haka haka nan tsakiyarsa haka nan ƙarshensa sannan kuma an rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa ana so bawa ya yawaita yawan istighfari saboda tsarkin da watan yake da shi da kuma alfarmarsa ana so bawa ya riƙa yawan jin kunyar Allah ana so bawa ya dinga yawan sunkuyar da kai a cikin watan ba a so bawa ya dinga yawan ɗaga kansa kuma ana so bawa ya dinga yawan tuna kurakuransa yana yawan tuba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk bawan da yake karanta istighfari kafa saba'in safa da yamma a cikin wannan wata na Rajab yake cewa astaghfirullah wa atubu ilaihi sannan bayan ya faɗi haka ya ɗaga hannayensa zuwa sama ya ce Allahumma gafirli wa tub alayya to duk abin da ya aikata a wannan shekara Allah tabaraka ta'ala zai yafe masa sannan ana son yawan karanta suratul tauhidi wato suratul ikhlas qul huwallahu ahad kafa dubu a cikin kowane watan rajab qul huwallahu dubu a cikin kowane watan rajab in ya kama idan bawa ya ga yana da ikon da zai iya to ya karanta dubun baki ɗaya rana na farko idan kuma ya ga ba zai iya ba to ya rarraba har dai kamun kwana talatin watan ya ƙare ya kammala dubunsa amma in zai iya ranar farko ya yi dubu baki ɗaya sannan duk mutumin da yake so a ba shi ladan mutanen duniya baki ɗaya da malamansu da jahilansu da waliyansu da ammawansu da masu kuɗinsu da talakawansu da sarakunansu da bayinsu to ya ƙoƙari idan watan rajab ya kama ya karanta wannan istighfari kafa ɗari hudu zai samu ladan mutanen duniya baki ɗaya amma banda wanda suka mutu wanda suke cikin zamaninka da ka karanta adadinsu za a baka ladan wannan istighfari shine astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa wahdahu la sharika lahu wa atubu ilaihi shine istighfari din To sannan kuma ana so idan watan Rajab ya kama, bawa shiga ban ɗaki mai kyau, in ma babu kyau a wanke ban ɗakin, a wanke shi tsaf tsaf tsaf, a sa detol, a sa abubuwan da ke kashe wari na bayan gida. To sannan bawa shiga ya wanka daren farkon kamawar Rajab, da kuma daren sha biyar ga watan Rajab, da kuma daren ashirin da bakwai ga watan Rajab, domin ya zo a hadisi. من اكتسل في الليلة الأولى من رجب والليلة الخامسة عشرة منه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه دم متمن دي وانكا درن فرقون كاما والرجب da daren sha biyar ga watan Rajab, to ya fita daga cikin zunubansa kamar ranar da babarsa ta haife shi. Sannan ana so, duk lokacin da watan Rajab ya kama, kuka yi ido biyu da shi, ka karanta fatiha kafa bakwai. an ce duk mutumin da ya ga watan rajab ya karanta fatiha bakwai yana kallon watan to in Allah da zai mutu da idanuwansa kuma zai aminta daga ciwon ido sannan ana so idan mutum ya ga kamawan watan rajab ya ce Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamatu wal islam rabbi wa rabbuka Allah azza wa jal abinda ake so mutum ya faɗa idan ya ga watan rajab kenan sannan ana son yawan ziyarce-ziyarcen bayan Allah salihai masu albarka kuma akwai darare da ake so a dinga raya su ba wai daren farko na watan rajab kawai ba ana so a dinga raya daren ƙaramar sallah da ibadu da zikirori da nafulfuli hakanan daren babbar sallah hakanan daren farkon almuharram hakanan daren ashura hakanan daren farkon watan rajab hakanan daren sha biyar ga watan rajab hakanan daren nisfu sha'ban a waɗannan darare ana so a raya su da addu'o'i da yawan salati ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallama da yawan karatun alkur'ani da yawan addu'a ballantana ma mu yanzu da kowa ya san halin da muke ciki ƙasanmu da kuma halin da wato ‘yan uwanmu musulmi suke ciki a ko'ina a duniya. ‘yan uwa musulmi ayyuka da addu'o'i da na fulfili da ake yi a cikin wannan wata na Rajab ko kuma da ake a cikin daren farkon kamawar Rajab suna da yawa. Azumin ranar farkon kamawar watan Rajab yana da falala mai yawa, yana da falala mai yawa domin kuwa bayan Allah sun faɗi cewa manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, ranan da watan Rajab ya kama, ranan farko, ranan ne annabi Nuhu alaihi salam ya hau kwaminsa wato jirgin ruwansa lokacin da aka yi ruwan dufana ranan farkon kamawar rajab ranan ne ya shiga cikin jirgi kuma ranan ne ya umarci dukkan mutane da aljanu da suke cikin jirgin ruwansa su azumi duk wanda ya azumci ranan farkon watan rajab Allah tabaraka wa ta'ala zai nisa tashi daga barin wutar jahannama kamar tsawon tafiyar shekara guda kuma an karɓo daga babban sharifi jikan manza Allah sallallahu Alaihi sallama al'imamu Aliyu Rida, alaihi salam, cewa duk mutumin da ya azumci farkon wato ranar farkon watan Rajab domin kwaɗayin neman samun sakamako a wurin Allah mai girma da ɗaukaka, to aljanna ta tabbata a gare shi. Duk mutumin da ya azumci ranar farkon kamawar Rajab da kuma tsakiyar watan, to Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi cetonsa idan ya nema a cikin adadin kwatankwacin ƙabilar Rabi'atu da Mudar. Manya-manyan ƙabilu ne guda biyu na Larabawa. sannan duk mutumin da ya azumci ranar farko tun daga ranar farko har zuwa ƙarshen watan Allah tabaraka ta'ala zai sa shi daga cikin manya-manyan sarakunan aljanna kuma Allah zai karɓi cetonsa a kan iyayensa da ‘ya'yansa da ‘yan uwansa maza da mata da innoninsa da gwaggwanninsa da kawunnansa da bafanninsa da kuma wato abokansa da maƙwabtansa da makusantansa waɗanda ya san su, ko da ko sun cancanci shiga wuta, in dai sun kaɗaita Allah sun yadda da manzancin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam. Kuma an karɓo daga Salmanul Farisi, Allah ya ƙara mar yadda yana cewa da haltu ala Rasulillah sallallahu Alaihi wasallama fi akhir yawmin min jumadal akhira fi waqtin lam adkhulu alayhi fi qablahu yace na shiga wurin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin wato kamar ranan ƙarshen watan jumadal akhira a lokacin da ban taɓa shiga na same shi irin wannan shiga ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gani na ce da ni ya Salmanu anta minna ahlul bait ya kai Salmanu kai dinnan kana daga cikin ahlul baiti a cikin mu afala uhaddisuka yanzu ba ka zauna in zantar da kai wani alkhairi ba ya ce ƙultu sai na ce bale fidaka abi wa ummi ya rasulallah ƙwarai kuwa ai haka nake so abin da ya kawo ni kenan ubana da uwata fansa gare ka ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ya salmanu ya kai salmanu ka ji ka sani kadista hallar rajabun haƙiƙa watan rajab fa ya kama haƙiƙa watan rajab ya kama sai salmanu ya ce to ya za a yi sai manzo Allah ce ya salmanu ma min mu'minin wala mu'minatin salla fi hadha ash-shahr 30 raka'a wa huwa shahru rajab yaqra'u fi kulli raka'atin fatihatul kitabi marra wa qul huwallahu ahadun salasa marrat wa qul ya ayyuhal kafirun salasa marrat illa ma Allah ta'ala anhu kullu dhanbin amilahu fi sigarihi wa kibarihi wa ataahu Allah subhanahu min al-ajri kaman sama dhalika ash-shahr kullahu وكتب عند الله من المسلين إلى السنة المقبلة ورفع له في كل يوم أمل شهيد من شهداء بدر وكتب له بصوم كل يوم يصومه منه إبادة سنة ورفع له ألف درجة فإن سام الشهر كله أنجاه الله عز وجل من النار وأوجب له الجنة يا سلمان أخبرني بذلك جبرائيل وقال يا محمد هذه علامة بينكم وبين المنافقين لأن المنافقين لا يصلون ذلك abin da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai Salman ka sani babu wani mumini namiji ko kuma wata mumina ta mace da za ta yi wa Allah sallah a cikin wannan wata na Rajab raka'a talatin kowace raka'a ya karanta ko ta karanta fatihatul kitabi kafa ɗaya ƙul huwallahu ahad kafa uku Kul ya ayyuhal kafiruna kafa uku sai face Allah ta'ala ya shafe zunubansa ko zunubanta da ya aikata ko ta aikata a cikin ƙuruciyarsa da girmansa ko ƙuruciyarta da kuma girmanta sannan kuma duk wanda ya wannan sallah Allah tabaraka ta'ala zai ba shi lada adadin kamar wanda ya azumci watan baki ɗayansa sannan Allah tabaraka ta'ala zai rubuta daga cikin masu yin sallah kullum kullum tsawon shekara guda mai zuwa ko ya yi nafila ko bai ba za a tarbuta ya yi nafila ya yi nafila sai an shekara guda ana rubuta masa haka sannan Allah tabaraka ta'ala zai ɗaukaka masa a kowace rana aikin shahidi shahidin kuma wanda ya halarci badar sannan Allah tabaraka ta'ala zai rubuta masa a kowane azumi na kowace rana ibadar shekara guda sannan Allah tabaraka ta'ala zai ɗaukaka masa daraja dubu idan ko ya azumci watan baki ɗayansa Allah zai kubutar da shi daga wuta, kuma Allah zai wajabta masa shiga aljanna. Ya kai Salmanu, ka sani, ba fa shafa labari nake maka ba, wannan abu da nake gaya maka mala'ika Jibrilu ne i gaya mu, ya ce da ni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam alamar da take bambance tsakaninku da tsakanin munafukan da suke zama a wurinku ake ɗauka ana tare ita ce wannan sallah za ka ga su ba sa yin wannan sallah sai salmanu ya ce Allah ya ƙara mar yadda ya rasulallahi akhbirni kaifa usalli hazi salasina raka'a ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ka bani labari wannan sallah raka'a talatin da ake a cikin watan Rajab ya zan yi in sallace ta wa mata usalliha kuma da wani lokaci ne ya kamata in sallace ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Salmanu ga yadda za ka yi sallah ka yi sallah goman farko na watan Rajab raka'a goma kowace raka'a ka karanta fatiha kafa ɗaya ƙul huwallahu kafa uku ƙul ya ayyuhal kafiruna kafa uku idan kai sallama sai ka ɗaga hannayenka sai ka ce la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu bi yadihi khairu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'taita wa la mudiya lima man'ata wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu sai ka shafa a fuskanka wannan ka gama da goman farko kenan ba wai sai ka yi kullum ba salmanu sannan idan aka shiga goman tsakiya salmanu ka sake tashi kai sallah raka'a goma kowace raka'a ka karanta fatiha kafa ɗaya ƙul huwallahu kafa uku ƙul ya ayyuhal kafiruna kafa uku idan kai sallama ka ɗaga hannayenka zuwa sama sai ka ce la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu بيده الخير وهو على كل شيء قدير إلها واحدا سمدا فردا سمدا لم يتك صاحبة ولا ولدا sai ka shafa a fuskanka Salmanu to ka gama da goman tsakiya kenan ba sai kai kullun kullun ba sannan idan aka shiga goman ƙarshen watan Rajab Salmanu ka sake tashi kai sallah raka'a goma kowace raka'a ka karanta Fatiha kafa ɗaya qul huwallahu kafa uku uku qul ya ayyuhal kafiruna uku uku idan kai sallama sai ka ɗaga hannayenka zuwa sama sai ka ce, La ilaha illallahu, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyul la yamutu, bi yadil khairu, wa huwa ala kulli shay'in qadirun, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Sai ka shafa a fuskanka. Sannan daga nan wasal hajatika fa innahu yustajabu laka du'auka salmanu kana ƙara wannan to ka roƙi Allah dukkan bukatunka ni ina maka bishara cewa za a amsa maka addu'o'inka wa yaj'al Allah bainaka wa bain jahannama sab'ata khanadiq Allah ta'ala zai sanya ganuwa bakwai a wata riwaya sab'ina zai sanya ganuwa saba'in tsakaninka da tsakanin wutar jahannama kullu khandaqin kama bainas samai wal ardi kaurin kowace ganuwa ta kai kaurin tsakanin sama da ƙasa wa yuktabu laka bi kulli raka'atin alfu alfi raka'atin kowace raka'a ɗaya da kai za a rubuta maka ladan raka'a miliyan guda wa yuktabu laka bara'atun minan nari za a rubuta maka kubuta barranta daga shiga wuta wa jawazun ala siradi za a rubuta maka wato tabbacin ƙetare siradi cikin gaggawa Salmanul Farisi Allah ya ƙara mar yadda ya ce falan ma faragan Nabi sallallahu alaihi wasallam min alhadisi kharrartu sajidan abki shukran lillahi ta'ala lima sami'tu min hazihi ziyada yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara gaya mun wannan hadisi sai na faɗi gaban Allah ina mai sujada ina kuka saboda godiya ga Allah ta'ala domin abin da na ji na ƙaruwa na wannan fa'ida mai ƙara imani mai ƙara tarin ladaddaki a wurin Allah subhanahu wata'ala to yan uwa wannan a gurguje a kaɗan ne daga cikin ayyukan wannan wata na Rajab sannan akwai zikirori wanda Maulana Sheikh Umar Sanda radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa annabi amin wa zawalla anna kullu khair ya rubuta ya fitar da su kamar yadda ya fitar da waɗancan salloli ya ce ana so idan watan Rajab ya kama akwai waɗansu zikirori da ake so bawa ya riƙa yi a goman farko ana so bawa ya dinga karanta subhanallahi al-ahadis samadi kafa ɗari subhanallahi al-ahadis samadi subhanallahi al-ahadis samadi idan aka shiga goman tsakiya ana so bawa ya dinga karanta subhanallahi alhayyul qayyum subhanallahi alhayyul qayyum subhanallahi alhayyul qayyum a kafa ɗari shi ma sannan idan aka shiga goman ƙarshe ana so bawa ya dinga karanta subhanallahi rauf subhanallahi rauf subhanallahi rauf shi ma kafa ɗari waɗannan su ne takaitattun ayyukan da ake so a dinga karantawa a cikin wannan wata shine watan rajab mai alfarma wata mai daraja shi rajab kamar yadda muka faɗa shine ƙarshen watanni masu alfarma a shekara ana kiransa shaharullahil asammi saboda laraba sun kurumta daga barin jin ƙaran takubba da kuma jin gudun dawakai da kuma ganin jini a ƙasa a cikin wannan watan in dai watan rajab ya kama to baka jin sautin takobi baka jin kukan dawakai a fagen daga baka ganin jinin ɗan adam a ƙasa sannan ana ambaton wannan wata shaharullahi asabbi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya subbu fihi rahma ala ibadihi yana zubo da rahma akan bayansa ba kakkautawa sannan kamar yadda muka faɗa annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya hau jirginsa ne ranar farkon watan rajab kuma ya umarci duk waɗanda suka shiga cikin jirgin nashi da su yi azumi a wannan rana mutane sun yi azumin aljanu ma sun yi sannan ana so a riƙa tafiya umra a cikin wannan wata na rajab duk da dai ga halin da ake ciki a yanzu domin an rawaito daga wani daga cikin manyan ahlul baiti alaihimussalam ya ce annal umarta fi rajabin talil hajja fil fadli yin umra ɗaya a cikin watan rajab tana kwaikwayon hajji ne a falala idan mutum ya yi umra a cikin rajab to falalarta tana kwaikwayon aikin hajji wato dai yan uwa musulmi a takaice dai bayani akan watan rajab wato yana da yawa kwarai falalarsa tana da yawa domin ko babu komai mun faɗa cewa shine kaman shugaba a cikin watanni hudu masu alfarma shine kamar gausinsu zulkida zulhijja almuharram rajab zulkida kudubi ne zulhijja kudubi ne almuharram kudubi ne rajab gausi za ka haifi gausul wakati a cikinsa a ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya mana a cikin littafinsa mabuwayi allazi la yatihi albadilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid ya ce bismillahir rahmanir rahim inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم
صدق الله العظيم wato ubangiji tabaraka wa ta'ala ce inna iddata shuhuri lallai ku sani cewa kidayayyun watanni a cikin kowace shekara inda Allah a wajen Allah subhanahu wa ta'ala isna ashar sharan su ne watanni goma sha biyu farko almuharram ƙarshe zulhijja ko da ke wanda ya fara sanya almuharram ya zama shine farko a cikin watanni masu alfarma shine sayyidina umaru Allah ya ƙara mar yadda fi kitabillah a cikin littafin Allah wato lauhul mahfuz yau makalakar samawati wal arba ranar da ya halicci sammai da ƙasai ya tabbatar da wannan a cikin hukuncinsa minaha daga cikin waɗannan ƙidayayyun watanni goma sha biyu arba'atun hurmun akwai guda hudu masu alfarma guda uku a jere zulƙida zulhijja almuharram kamar kudubai ƙwaya ɗaya a gefe shi kaɗai shine rajab wato ma'anan rajab mai sanya tsoro da kunya a cikin zuciya mai sanya tsoron Allah da kunyan Allah a cikin zuciya wata mai sanya tsoron Allah da kunyan Allah a cikin zuciyar mumini idan mutum ya ji tsoro ko ya firgita saboda kunya sai laraba sukan ce wai rajiba fulanan rajiban wani ya ji tsoro har ya firgita yani fazi'a wasta haya wa khafa ya firgita ya ji kunya ya ji tsoro saboda kunya rajaba minhu rajaban khafahu wa habahu wa azzamahu yani kaji ko wane ya ji tsoron wane yana jin nauyinsa yana girmama shi to shi watan rajab wata ne na ta'azimi da khaufi da istihya'i ga Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin watanni masu alfarma har laraba suna buga misali da shi suna cewa wai ish rajaban tara ajaban ish rajaban tara ajaban wai ka rayu cikin jin tsoron Allah da jin kunyarsa da kuma ganin girmansa kamar yadda rajab yake za ka ga abin mamaki a rayuwarka shi yasa Allah tabaraka ta'ala ce zalika dinul qayyim wato haramta yaƙi da fasikanci da zunubai da zub da jini da sauran saban Allah a cikin watanni masu alfarma shine addini miƙaƙƙe madaidaici fala tazlimu fihinna anfusakum saboda haka kada ku yarda ku zalunci kawunanku a cikin wannan wata ko kuma a cikin waɗannan watanni masu alfarma wato azzulmu ma'anan shi al'amalu bi ma'asillahi wa tarku lida'atihi a barin aikata saban Allah da kuma barin aikata biyayya gare shi shi ake kira zulmu Allah ya ce ka yi abu ka ƙi ya ce ka bar abu ka ƙi bari to shine zulmu shine ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku yadda ku zalunci kawunanku a cikin watanni masu alfarma ai fala ta'asullaha fiha wala tahillu fihinna ma harrama Allahu alaikum fatuksibu anfusakum ma la qibala laha bihi min sakhadillahi wa iqabihi kar ku saba wa Allah a cikin waɗannan watanni masu alfarma kada ku halatta abin da ya haramta kada ku haramta abin da ya halatta dan kar ku janyo wa kanku bala'o'i da masifu da fushi na Allah irin wanda ranku ba za ta iya ɗauka ba. Wannan shi ne ma'anan hadisin abi bakarata Allah ya ƙara mar yadda da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya yi huduba ranar hajjin bankwana. Wato abin da ya faɗa a cikin wannan huduba cewa yayi ala inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal arda as-sanatu isna ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum ثلاثة متواليات ذو القيدة وذو الهجة والمحرمة ورجب مضرة الذي بين جمادى وشعبان manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji ku sani ku faɗaka cewa zamani ya juya ya sake juyowa kamar da'ira idan za ka yi da'ira kana ɗora alƙalami akan takarda ɗigo ne zai faru sai ka ja kana jawowa kana tafiya sai ka sake komawa inda wannan ɗigon na farko yake to sai annabi ya ci sallallahu sallama ku sani cewa zamani ya juya ya sake juyowa kamar yadda yake tun ranar da Allah ta'ala ya halicci sammai da ƙasai ku sani cewa shekara watanni goma sha biyu ne a cikin littafin Allah tun ranar da Allah ta'ala ya halicci sammai da ƙasai daga cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu da suke ba da shekara akwai watanni guda hudu masu alfarma guda uku a jere suke tafiya shine zulqida zulhijja almuharram guda ɗaya ana kiransa rajaba mudar ko rajabu mudar wanda shine ke tsakanin jumada da sha'ban sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam yan uwa musulmi mu sani shi wannan wata watan rajab ana kiransa shaharullahi akbari duk cikin watanni masu alfarma babu kamarsa yana da falala yana da daraja yana da albarka shi yasa aka haramta ma yin yaƙi a ciki ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala inna rajaban shahrullahi wa sha'bana shahri wa ramadana shahru ummati ala faman sama min rajab yawman imanan wa ihtisaban istawjaba ridwanullahi al-akbar wa arfa sawmuhu fi zalika al-yawm ghadabullahi wa aglaqa anhu baban min abwabin nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ji ku sani ku fadaka ya ku jama'ar muminai cewa rajab watan Allah ne, sha'abana watana ne, ramadana watan al'umma na ne, ala ku sani, faman sama min rajab duk wanda ya azumi a cikin watan rajab rana guda don imani da neman lada a wurin Allah, to ya cancanci shiga cikin yardar Allah mafi girma, kuma azumin da ya yi a cikin watan zai kashe masa garwashin wutar ɓacin ran Ubangiji, sannan zai kulle masa ƙofa daga ƙofofin wuta, sannan manya-manyan shugabannin sharifai, jagorori, jikokin ma'aiki sallallahu Alaihi wa sallama yana cewa, Rajab, wato ƙorama ce a cikin aljanna, ta fi tsananin fari da haske a kan nono, ta fi tsananin zaƙi da daɗi a kan zuma. duk wanda ya azumi rana ɗaya daga cikin wato kwanakin watan Rajab, Allah ta'ala zai shayar da shi daga ruwan wannan ƙorama mai suna Rajab. Sannan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa Rajab wata ne na yawan istighfari ga al'ummata. saboda haka aksiru fihi al-istighfar fa innahu ghafurur rahim ku yawaita neman gafarar Allah a cikin watan Rajab domin shine yawan gafara ne mai yawan jin kai an ambaci Rajab da suna shaharullahi al'asabbi li'annar rahmata ala ummati ta subbu sabban fihi. Manzo Allah sallallahu alaihi an ambaci watan Rajab da suna watan Allah mai zubar da rahama domin rahamar Allah tana zuba akan al'ummata wato zuba wanda yake mai yawa. Faƙulu astaghfirullah was'alhu tauba ku riƙa cewa muna neman gafaran Allah ku nemi tubansa. duk mutumin da yi azumi rana guda a cikin watan Rajab, wato a cikin goman farko ne, ko goman tsakiya, ko goman ƙarshe, to Allah tabaraka ta'ala ya yi alkawari zai gafarta masa ma taƙaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Duk kuwa wanda ya raya dare ɗaya daga cikin dararen kwanakin watan Rajab, Allah tabaraka ta'ala zai ‘yanta shi daga barin shiga wuta, kuma zai karɓi cetonsa. idan ya nemi ceton mutum dubu saba'in masu zunubi waɗanda an yanke musu hukuncin shiga wuta in yi ce Allah ya bashi cetonsu za a bashi. Duk mutumin da ya sadaka, sadaka a rana guda kuma so ɗaya a cikin watan Rajab domin neman yardar Allah tabaraka ta'ala to Allah zai girmama shi ranar alkiyama a cikin aljanna zai bashi lada mai yawa zai karɓi cetonsa zai bashi falalar da mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala kalbi basharin qat sannan ranan alkiyama idan mutane sun taru wani mala'ika zai miƙe zai kira daga ƙarƙashin al'arshi za a riƙa jiyo sautin muryarsa yana cewa ainar rajabiyun ainar rajabiyun ainar rajabiyun ina masu raya watan rajab da sallolinsu ina masu raya watan rajab da azmominsu ina masu raya watan Rajab da karatun Alƙur'ani, ina masu raya watan Rajab da yawan salati ga annabin rahama, sallallahu Alaihi wasallam, ina masu raya watan Rajab da yawan zikiri, sai waɗansu mutane su tashi, waɗanda ake ganin su a duniya ba komai ba. Fuskokinsu yana haske, fuskarsu tana haska fuskokin jama'ar da ke filin alkiyama kamar security light. Za a ga kawunansu an ɗora kambe irin na mulki. wanda ake kira tijanul mulki wannan kambe an masa kwalliya da azurfa da yakutu kowane ɗaya daga cikin waɗannan mutane akwai mala'ika dubu a damansa akwai mala'ika dubu a hagunsa akwai mala'ika dubu a bayansa suna take masa baya kowane ɗaya daga cikinsu mala'ikun suna tafi suna ce musu hani allaka karamatallahi azza wa jalla ya abdallah farin ciki ya tabbata gare ka, girmamawar Allah ta tabbata a gare ka, ya kai bawan Allah mai raya watan Rajab, to sai can kuma sai a ji kira daga Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa, Ibadi wa ima'i wa izzati wa jalali la'akriman na maswakum, wala ujzilan na atayakum, wala utiyan na min aljannati gurafan tajri min tata al'anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Allah tabaraka wa ta'ala zai rika cewa ya ku bayina masu raya watan Rajab maza da mata, na rantse da girmana da buwayata, wallahi, lallai zan girmama masaukinku a yau a filin ƙiyama a cikin aljanna, wallahi zan gwaɓaɓa ladaddakinku, kuma zan ba ku ƙoramu masu gudana a cikin aljanna, zan ba ku gidaje a cikin aljanna ƙorama na gudana a ƙarƙashinsu. kuma za ku dawwama a cikin wannan ni'ima da ne muku babu fita, babu ranar kora, domin kuwa kun je da kanku yunwa a cikin wannan wata na Rajab, saboda ni, kun miƙe kun yi salloli saboda ni, kun tsarkake zatina saboda ni, kun yi wa annabina masoyina salati saboda ni, saboda ka yadda kuka girmama ni, ni ma yau zan girmama ku. Sai Allah tabaraka ta'ala sai ce, Ya mala'ikati, udkhilu ibadi wa ima'il janna, ku shigar da bayina maza da bayina mata masu raya watan Rajab cikin aljanna. To kuma bayan wannan duka ‘yan uwa musulmi, shi wannan wata na Rajab kar a manta dai a cikinsa ne mala'ika Jibril ya fara sakkowa zuwa ga manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama, kuma a cikinsa ne manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tafi Isra'i da Mi'raji, wanda shi ne abin da ma wato za mu yi magana a kai a wannan lokaci. Shi Isra'i da Miraji an yi shi ne ashirin da bakwai ga watan Rajab. An karɓo daga Abi Huraira Allah ya ƙara mar yadda cewa ma'aiki sallasalin ya ce, Duk wanda ya azumci ranar ashirin da bakwai ga watan Rajab, za a rubuta masa ladan azumin kwana sittin ko wata sittin, za a rubuta masa ladan azumin wata sittin, duk mutumin da ya azumin ranar ashirin da bakwai ga watan Rajab, rana ɗaya kawai, to za a baka ladan azumin wata sittin, shi ne ranar farko da mala'ika Jibrilu ya fara sakkowa wurin manzo Allah sallallahu da manzanci, kuma ya ce, ku sani cewa Rajab tana da rana tana da dare, wato, duk mutumin da ya azumi a wannan rana. sannan kuma ya miƙe na fulfili a wannan dare, to za a ba shi lada kamar wanda yi azumin tsawon shekara ɗari, ya tsaya darare tsawon shekara ɗari. Sadaka Rasulullah sallallahu Alaihi wa sallam. Kuma akwai salatu lailatul mi'raj, sallar da ake yi daren mi'raji. Wato, ita wannan sallah ana yin ta ne raka'a goma sha biyu sallama uku bayan sallar isha'i ake yi, kowace raka ana karanta abin da ya sawwaka wanda bawa ya haddace na Alƙur'ani. Bayan an yi sallama sai a ce, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ƙafa ɗari, astaghfirullah ƙafa ɗari, salatin annabi sallallahu alaihi sallama kowane irin siga ka iya, Ibrahimiyya ne, salatin tunajjina ne, salatin nari ne, salatul fatihi ne, jawharatul kamali ne duk wanda ka iya ka karanta ɗari to bayan ka idar da salati to sai ka zauna sai ka sujada ga Allah tabaraka ta'ala sai ka roƙi Allah dukkan buƙatunka a cikin wannan sujada buƙatun za su biya da alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai washe gari kuma shine salatu yawmil mi'raj wannan sallan daren mi'raji wannan na washe gari kuma sallan ranar mi'iraji, daren mi'iraji, ranar mi'iraji. To, na ranar mi'iraji ɗin ana yin sallah ne bayan zawali kafin azhar, kaman wato bayan an yi wa baha kenan. Gwargwadon yadda bawa Allah tabaraka ta'ala ba shi iko, sai ya yi wannan sallah, kuma bayan ya idar zai yi zikiri da yawa, yau annabi salati sallallahu alaihi wasallama ba adadi. to bayan an yi sallar azhar kuma sai ya miƙe sai ya nafila raka'a hudu kowace raka'a ya karanta fatiha ɗaya falaki da nasi a ɗaiɗai ina an zanna fi lailatul qadri kafa uku qul huwallahu kafa hamsin to sai ya zauna ya ta addu'a har sai la'asar ta yi yadda aka faɗi din nan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yadda sannan kuma wato daren ashirin da bakwai ga watan Rajab wato ma'ana daren Isra'i da Mi'raji kenan ana so bayan sallar isha'i idan bawa ya kwanta bacci sai ya tashi don an fi so in za a yi nafilan a tabbatar an kwanta ɗin ko da awa guda ne sannan a tashi ko awa biyu ko awa uku bayan sallar isha'i an kwanta awa ɗaya ko biyu ko uku sai a miƙe bayan an tashi to shikenan sai a yi nafila raka'a goma sha biyu amma fatiha da gajerun surori ake karantawa kuma daga ƙasan yasin surorin da suke ƙasanta su ake so a karanto har zuwa fatiha kenan idan bawaye kowace raka'a biyu a cikin goma sha biyun nan kowace raka'a biyu idan mai nafilan ya yi to ana so ya zauna bayan ya yi sallama sai ya karanta fatiha bakwai falaki da nasi bakwai kul huwallahu ahad bakwai kul ya ayyuhal kafiruna bakwai inna anzalnahu kafa bakwai ayatul kursiyu kafa bakwai to bayan yayi wannan sai ya ce alhamdulillahi allazi lam yattakis sahibatan wala walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min az-zulli wa kabbirhu takbira اللهم إني أسألك بمعاقد إزك على أركان أرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك العظيم الأعظم وبذكرك العلي الأعلى وبكلماتك التامات كلها أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله abin da za ka faɗa ke daga nan sai ka ɗaga hannu ka yi addu'a ko ki ɗaga hannu ki yi addu'a ki roƙi Allah duk abin da ba haramun ba in ka roƙi Allah bayan wannan addu'a za ka same shi sai dai idan abin ya zama haramu ko kuma yanke zumunci ko kuma wato zai janyo halaka ga muminai ko makamancin wannan idan gari ya waye kuma sai ka tashi da azumi haka ake yin wannan sallah raka a goma sha biyu duk sanda aka yi biyu za a zauna a karanta waɗannan surori sannan a karanta wannan addu'a sannan a sake miƙewa sannan a wata riwaya kuma ana so daren ashirin da bakwai ga watan Rajab wanda shine daren Isra'i da Miraji, ka samu kowane irin lokaci ka zaɓa na dare, farkon dare ne, tsakiyar dare ne ko ƙarshen dare ne, kai sallah na fi raka'a goma sha biyu, kowace raka'a bayan fatiha, ka karanta kula uzu bi rabbil falaki, da kula uzu bi rabbin nasi, da kul huwallahu ahad, kafa hudu. Idan ka yi sallama daga waɗannan raka'o'i goma sha biyu, to sai ka yi addu'a kana zaune a inda kake baka tashi ba sai ka karanta wannan addu'a kafa hudu la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah wala haula wala quwwata illa billahi al azim to wannan shine abin da ake so a yi a daren ashirin da bakwai ga watan Rajab wato daren Isra'i da Miraji hakika lallai malamai masu aiki da ilimi sun haɗu a bisa cewa darare masu falala waɗanda in an yi addu'a a cikinsu Allah yake karɓa guda goma sha biyar ne, darare ne guda goma sha biyar a cikin kowace shekara. Na farko, daren sha biyu ga watan Rabi'ul Awwal, daren haihuwar manzan Allah kenan, sallallahu wanda shi ne shugaba duka. Na biyu, farkon daren watan Almuharram. Na uku, daren Ashura. Na hudu, farkon daren kamawar watan Rajab. na biyar daren sha biyar ga watan Rajab, na shida shi ne daren ashirin da bakwai ga watan Rajab, wato daren da muke magana ɗin nan kenan, shi ne daren Isra'i da Miraji, wanda shi ne dalilin ma wannan karatu baki ɗaya. Wannan karatu duka za mu yi shi ne akan tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Isra'i da Miraji a cikin wannan wata. Dare na bakwai shi ne daren nisfu Sha'ban, dare na takwas shine daren hawan arfa, dare na tara shine daren ƙaramar sallah, dare na goma shine daren babbar sallah. Sauran dararen guda biyar kuma dukansu suna cikin watan Ramadana ne, ana kiransu witru layalil ashiril awakhir. To, kuma Rajab, saboda girmansa yana da sunaye, sun kusa talatin ko sun fi talatin dama laraba suna cewa kasratul asma'i ta dullu ala sharafil musamma ana kiransa shaharul lahi shaharul rajab shaharul fardi shaharul mutahhar shaharul sabiq shaharul mudar shaharul asammi shaharul asabbi shaharul munaffis shaharul mu'alla shaharul muqayyim shaharul muqashkish shaharul mubarri'u munsilul asinna rajabul haram rajabul rajam shaharul tasbih شهر التحميد شهر التقديس شهر التمجيد شهر الإسراء والمعراج ده سورانس بليلة معراج الرسول فهاجلي دفائن منها أرتجي الفوز والرضا بليلة مئراج الرسول فهاج لي دفائن منها أرتجي الفوز والرضا بدادك يلهيني أبيت مؤرقا فقد شاب فودي وهو للحب منقضى لاك الله لا ألفى لأهدك ناسيا فأهد أمين الله رب لن ارتضى جزى الله شيخا قادني لوداده جزاء كريم نعم شيخا ومرتضى عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب كلهم قدوة الرضا عليك مدى الأيام ما قال مغرم قضى لي يا قاضي الحب قدما ما تقضى لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله
سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله yan uwa za mu dakata a nan saboda ƙurewar lokaci gobe idan Allah ya kai mu, insha Allah za mu tashi daga inda muka tsaya, wato za mu faɗi ra'ayoyin malamai a kan maganan Isra'i da Miraji da abubuwan da suka faɗa kafin mu shiga ainihin bayani a kan tafiyar, insha Allah bi fadlillahi tabaraka wa ta'ala wa rahmati wa aunihi. Ya rabbi, ya rabbu, ya rabbahu, ya samadu. وكن مجيسا لنا يا واحد الأحد يا بر يا وتر يا أين المراد أجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبي له وقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا بر يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أصحابه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين